والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau muna yinin talata sha hudu ga watan da tsari kenan ko hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da tamanin da arba'in shekarar turawa muna goma sha tara kenan yau ga watan biyu shekara ta dubu biyu da goma sha tara Allah ya kaddara mana zama don ci gaba da karatu a cikin littafin al'adabul mufrad na Imam Bukhari wancan satin babinmu na ƙarshe shi ne wanda yake magana in ka yaba ɗan uwanka idan kana da aminci a kan shi akwai laifi cikin shari'a aka lissafa mana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tattara manyan sahabbai guda bakwai ya yabe su ya jinjina musu ya ambata cewa lalle sun cika duk inda mutum ya cika kuma ba a samu matsala cikin yabon su ba a rayuwarsu ta duniya har suka koma ga ubangijinsu Allah madaukakin sarki sannan an samu cewa wani ya yi sallama a gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya shigo manzan Allah ya ce a mai izini ni'ima akul ashira ma dalla da shi a matsayin abokin mu'amala ko a matsayin abokin hulɗa kenan ana iya yaban mutum idan ana da aminci akan addinin shi yau babin da Imam Bukhari zai karantar da mu shine babin da yake cewa babu yuhsa fi wujuhil mabdahi a watsa ƙasa a fuskar maroka ko mai yabo mutum mai yabo idan ya zo ya yabe ka a watsa ƙasa a fuskar shi domin matsayin wannan watsa ƙasa wannan shine matsayin wanda ake yaba can wanda za a yaba ne ga kallon da shari'a ta yi mashi ga haɗarin da yake cikin yaban shi kai a karan kanka idan yaban ya faɗo kanka ya za ka ji sai ka tsaya ka ce ai tabbas ina da imani ba matsala wannan abun ba abin da zai faru a wannan na kai wannan matsayin an amin yaban ba matsala ko ku akwai matakin da za ka ɗauka don ka ƙare tsare imaninka da mu'amalarka ga Ubangiji shi ne mamu Bukhari ya kulla wannan babin da yake cewa ya kusa fi wujuhil madahin shi ne kuma yana ji babi na 155 a littafin hadisi na 339 darasi na 50 Imam Bukhari ya ce haddathana Muhammad قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان بن سعيد عن حبيب ابن أبي ثابت عن مجاهد عن أبي معمر قال قال رجل قام رجل يثني على أمير من الأمراء فجعل المقداد يحفي في وجهه التراب وقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحفي في وجوه المداحين التراب شي حديث أقرب لك مجاهد shi kuma mujahid yana ruwaya ne daga abu ma'amar shi kuma sai ce wani mutum ne ya miƙe kamar rajulun yusni ala amirin min al-umra yana yaban wani sarki cikin sarakunan musulunci an yi sarakunan musulunci da yawa karkashin dauloli daban-daban to ba faɗi kowanne ne ba da aka dai da ya tashi gaban wani sai ya miƙe yake keta mai kirari yana yabansa yana faɗar kyawawan ayyukan shi irin dai al'adar sarakuna da zagagensu irin al'adar sarakuna da maroƙansu irin al'adar 'yan siyasa da mawaƙansu domin meke yana keta masa kirari a gaban manzan Allah a gaban sahabi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yusuf ala amiri min al-umara an rufe ba sai an gaya maka wane ne ba amma dai ɗaya daga cikin shugabannin sarakunan musulmi da aka yi wanda ya rike ana ce masa khalifa daga baya dai kuma aka dawo ta zaman to sarauta da duk wanda aka yanka masa wani bangare aka bashi akan ce mashi amir ko akan ce mashi sultan da dai sauran zaƙubba da aka yi musu faja'ar al-miqdad ya hasi fi wajhihi turab yana yaban shi kuma miqdad sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya miƙe sai ya dauki ƙasa sai ya fara watsa mai masirihi suka ce mai roƙon katan mutum ne saboda haka yana zaune shi ko mai kira sai zo tsugunna a gaban shi suka kalli juna shi ko mai kira dan karamin mutum ne sai dauki ƙasa sai ya fara watsa mai a fuska saboda haka ya fada ta cika mutum na yaban sarki kuma ka dauki ƙasa kana watsa mashi wa qala sai yake cewa amarana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ne ya umarce mu an nahfi fi wujuhil maddahin at-turab mu watsa ƙasa a tuskar masu yaban mutane haka wannan da yazo yake keta ma yabo wannan shi yasa na dauki kasa na watsa mashi dan bu umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zan karanta hadisi na gaba sai mu karanta na biyu sai kuma mu karanta abubuwan da malamai suka faɗa gargashin mai hikimar watsa kasa a fuskar mai yabo mai roko yace haddathana Muhammad qala haddathana Musa ibn Isma'il qala haddathana Hammad an Ali ibn al-Hakam an Ata ibn Abi Rabah أن رجلا كان يمدح رجلا عند ابن عمر wani mutum shi ma sai miƙe yake yabon wani a gaban Abdullahi ɗan Umar. Faja'ala bin Umar ya turaba nahwa fihi. Sai ya zama to shi ma Abdullahi ɗan Umar sai ya ɗauki ƙasa sai ya fara watsawa a wajen bakin shi. Yana magana yana ɗaukan ƙasa yana ambulawa. Yana magana yana ɗaukan ƙasa yana ambulawa. Wa ƙala sai ce ƙala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ita annabi tsara amince tabbata a gare shi ya ce idza ra'aytumul maddahin in kun ga masu yabon mutane maroka shine mutanen da suka ɗauki yabo ko zambo a ƙofar cin abinci za su yabe ka in ka ji daɗi ka ba su kuɗi waɗanda suna ake kiran su maddahi in ka hana su su koma su zambace ka suna ake kiran su maddahi ya ce to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu watsa ƙasa a fuskar su fa hasu fi wujuhihim turab idan ra'aytumul maddahin in kun ga maroka fahasu fi wujuhihim turab ku watsa ƙasa a fuskashi a fuskarsu wannan zamu ga sahabbai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guda biyu Miqdad ya dauki ƙasa ya watsa wa maroki sannan ga Ibn Umar ya dauki ƙasa ya watsa bangaren bakin marokin koda ba kai tsaye ya watsa ƙasar a fuskashi ba sai malamai suka kalli hadisi yanzu kai a karen yau idan mutum ya zo ya yabe ka ya keta ma kirari ya yabi kyawun halinka da riƙonka da addini kyauta za ka mashi ko murmuhi za ka mashi ko kuma za ka fassara hadisin irin fassarar da su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ɗauka sai malamai suke da ra'ayi guda biyu na dunkule su kamar haka yace alhamdu ala zahir a ya ɗaukan hadisin akan zahirin shi kai ma idan maroki ya zo ya ma yabo ya keta ma kirari in ka ɗauki ƙasa ka watsa mashi in kotunan musulunci za a je shari'a kana da hujja ba za a kafa ka daga laifi ba karkashin doka ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai da haka kuma ana aiki da hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kotu da haka zaka ci lafiya kalau ko da an yi karanka dan haka alhamdu ala zahir ita ce magana ta farko alhamdu ala zahir mazhabi ne na biqidat ko mazhabi ne nawa na ibnu umar dan duk sun watsa kasa a fuskar masu roƙon su wasu kuma suka ce a abinda manzon Allah yake nufi da ku watsa kasa a fuskar su suka ce al khaybatu wal hirman ku gwale su ku hana su abin da suke nema in mutum ya zo ya keta ma kirari to kai kuma gwale shi ka hana shi abin da yake so to gobe zai dawo ya ƙara yaban ka in ya zo ƙofar gidanka ya wuni yana yi yana yi yana yi ya ga ka fito kawai ka taɓa adanka ka sa rigar ka ka buɗe mota juyi ka ja ta ka tafi gobe ya sake dawowa jibi ya sake da wata ƙarfe zai zage ka amma dai ba zai ƙara dawo ƙofar gidanka ba zai sai kai waɗannan mutanen sai a hankali ko sai suka ce to abinda ake nufi da ita al-khayba wal hirman wasu kuma suka ce al-karahatu wa adamu rida bi qawlihim abinda ake nufi da fahthu fi wujuhihim turab kai da aka waya ban kake abin a zuciyar shi a zuciyarka kuma kakkaida da abin da suka faɗa kai ga gagara ba dau kai ne tubalin majina kai ne wane ne wane ne kai ne mai kwana sallah kai ne mai menene duk yake ta yaban ka ce wannan ƙarya kake eh takalmin karfe ka ce ban iya sawa ba ko eh kowa ka taka ya taku sai ka bashi ta dan mariya ko ka ce banda kusa inci tara ko eh to sai zaman to kenan kai a zuciyarka kakkai da da wannan yaban kai da abin da ake faɗa ba gaskiya bane ba shine abin da ake nufi da fahafu fi wujuhihi mutarab mutun ya kwana yabo amma kai zuciyarka ta gaya maka ga iyaka matsayinka gaban ubangiji kai bawa na cikin bayin Allah asalan ka dugon mani ne Allah ya sarrafa ka yadda yake so cikin mahaifiyarka ka fado baka da karfi kana kuka ana tarerayar ka kana tashi kana faduwa kana rarrafe har ka zamanto abin da ka zamanto wata rana zaka zamanto asfala safilin abin da ka fi ƙarfi sai ya zo fi ƙarfinka a kwantar da kai a shayar da kai wataƙil kana kwance kana kuka kana wa kirin ‘ya'yanka amma kaza kana faɗa da kaza ta kaza ka koma ƙarshe ka koma abin ne ka riddige ka fatattake Allah ya hura kaho ka sake tashi a gaban alkiyama gobe alkiyama da haka kenan duk wannan abin da ake kira maka ba gaskiya bane ba alkarahatu wa adamu rida bi qawlihim wasu ka ta abin da ake nufi da fahatu fi wujuhihim turab yudhakkiru al-mamduh nafsahu bil masiri ita ila turab shine kai a karan kanka kusan wancan jawabin da na ya shigo cikin shi kai a karan kanka kake tunawa kanka makomarka da ya fara yabo to in ka dauki kasa ka daga yaka ce asali na turbaya ce kuma asali na ƙasa zan koma min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra abinda ake nufi da fahafu fi wujuhihim turab in ka daga ƙasar to kare zaman to ka watsa ya gade lokacin da ka daga ƙasar amma abinda ake nufi ka tunasar da kanka asalin ka turbaya ce da haka duk jirin kirari da za a zuba ma ƙarya ne iyaka wannan kirarin iyaka kana kan mulki yau dosa yana besa begila duk ta kare ana kada zabe ana cewa ka fadi duk ta kare tenuwa tana karewa an kare idan sarautar gargajiya ce in gwamna yace ya cire an kare ko ba haka bane ba duk sarautar da kake kafa da ita duk kujar da kake amfani da ita Allah ya kwace mulkin kuma an ga gazawar mai ita shugabannin kasa a zamanin nan nawa aka musu shari'a a kotun duniya ko a kotun hek ko nawa aka wa shari'a suna da mulki suna da komai sun mulakanta wasu sun rike kasar an yi juyin mulki an kama su kasar an musu shari'a cikin kasar sun wulakanta cikin kasar a shekenan duk kirarin da ake karya ne in ka ga iyaka karfin ka Allah ubangiji ne ba ha karfi lokacin da ya zare karfin karfin ya kare to tunawa kanka cewa daga ƙasa ka taso ƙasa zaka koma shine ma'anar fahafu fi wujuhihi mutarab wasu kuma suka ce a yasunu an irdihi bima yurdi al-madih shine abinda ake nufi da fahafu fi wujuhihi mutarab kai da ake wa yaban ka kare mutuncinka da abin da zai faranta ran mawaƙi ko maroƙi lokacin da maroƙi ya zo ƙofar gidanka ya zuba maka in ka hana shi watakil kuma in ya juna cin mutuncinka zai kuma ustazan da kuke zaune da su fa kuna ustazan su tare ana yanka ka kuma su za su fara fakewa da dariya kuma su rike a matsayin sara wannan kuka dan yi tsatsata da hiyayen ko abin da dan gambara ya gaya maka kuma ya bata maka suna da shi kaga abokanka ne abokanka na addini amma dan gambara ya ci mutuncinka maimakon su zo su taya ka su rike hiku bahi kahi su za su ma fara ma dariya sai malamai suka ci abin da ake nufi idan dan gambara ya zo ya ma gambara ko mai roƙo ya ma roƙo ɗauki abin da zai hutar da hankalin shi ya ja ya tafi Allah ya tsare da haka idan ya zo ya keta kana da wata ɗari biyu kana da wata naira ɗari kana da wata naira hamsin ɗan cikin kuna saka mai ka mai ka ce ya haƙuri da wannan a kuma ya rage naka eh dan kai wannan hikin ya kurabu wannan fa daidai da wanda yake gani in an mai zamban akwai matsala akwai da dan an mai zambo ba wani problem dan mu kiyayen kihi ba wani problem dan ma ba wata darajar kirki gare a cikin al'umma ba haka dan mawaki zai masa yanzu to me tibe a ciki ba maki ma lokacin da mawakin yake yi ma zai iya kwace gurmin ko wani abin ya kwala mai aka sai zage zage hikinan ba problem amma kai da darajarka da mutuncinka ko da sarautarka ko da matsayinka da yanke ke zubda ma mutunci mutane suna ma dariya gara ka dauki abin da bai taka kara ka karya ba ka bashi ina abin da ake nufi da faha ko fi wujuhihi mutarab suka ce li anna allazi fawqa fawqa turabi zaraba domin duk abin da yake saman kasa wata rana turbaya ne duk abin da kake gani yake baka mamaki wata rana zai koma turbaya in gini ne aka yi aka zuba rodika aka zuba duk abin da aka zuba wata rana kana zaune za ka ga an baje an nike an sake sake ka da wani abin a gurin shi in dukiya ce ka ɗauka wata rana kana kallo za ta ƙare za a ci za ta lalace za a kasa yadda ita ta kuma turba da haka duk abin da ka ɗauka a matsayin turbaya ne na na manuta tsaye mai fuhishi na fiye da magana mai fuhishi suka ce ba har yanzu mutuncin kansa na malai na kula dangantaka tsakanin abubuwan da muka karanta da hadisin da muka wuce a baya wani lokacin ana mu'amalantar mutane don ka tsare mutuncinka kuma don kar mutane su guje ka kada mawaka ya zamanto suna gudarka suna zaginka suna gaya ma bakar magana har wayo kuma wannan aibu ne a cikin a cikin mu'amala da haka kenan ana iya yin kyauta ba don zuciya tana so ba ana iya kyauta ba don rai yana so ba hatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutane da yawa na kan dauki kuɗi in ba su na kan ɗauki dukiya in musu kyauta ya ce amma na rantse da Allah akwai wanda suka fi su cancanta da wannan dukiya akwai wanda suka fi su dacewa da wannan dukiyar waɗancan ina da yaƙini akan imaninsu ina da yaƙini akan tarbiyyarsu shi yasa amma ba su bana san ba matsala waɗannan kuma za a iya fitinar su cikin addini za su iya kawo matsala cikin addini sai a ba su dan a kame sharrunsu to duk lokacin da mutum yake kan kujera ta shugabanci ko yake jagorantar al'umma wani lokacin siyasar sa gaskiya kata zama to kai fi ɗaya ce kamar yadda Muawiya ibn Abi Sufyan yake faɗa la yanbaghi an nasusan nasa siyasatan wahida bai dace ba mu wa mutane siyasa iri ɗaya in shugaban ƙasa ya yi zafi a sama to gwamnoni su yi sakwa-sakwa idan shugaba ya yi sakwa-sakwa shugaban ƙasa a sama to gwamnoni su yi zafi kowa a taɓa a ji wuta to haka yi da yake to yadda ga mutum yana da ɗangun da zai je ya fake yana da ɗangun da zai motsa amma idan shugaban ƙasa zafi gwamna zafi ciyaman zafi kawunsula zafi ai sai garin ya yi zafi gaba ɗayan shi ko to dole ya zamanto siyasar sai an raba ta gaskiya wasu in suna da rowa wasu zamanto suna da kyauta amma kar ya zamanto kuma an yi almazarci ban buɗe kofar almazarci ba ban buɗe kofar barnar ta zuciya ba amma dai gaskiya tabbas mai shugabantar mutane sai ya zamanto yana da siyasa ta zamantakewa Allah ya samu dace to Imam al-Manawi wanda ya yi sharhi na taifir a na sharhin jami'ar sakir wanda ya sa masa suna a taifir bi sharhin jami'ar sagir a cikakken sunan sahila zainuddin abdurrahul manawi duka wannan maganganun guda biyar na malamai ya faɗa shi maganganu guda biyar ɗauko ce a kansa za a ɗauki hadisi sai ya ce wa man hamalahu ala zahirihi wa ramahum bi turab fama asaba sai ya ce wanda ya ɗauki hadisin a zahirinsa cewa ƙasa ake nufi ka ɗauka ka watsa wa maroki ya ce wannan mutumin bai dace da fahimtar suna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba in za a zo rahun malawi to amma kuma za mu yi ga sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har guda biyu sun fahimce shi a zahirinsa kuma sun ɗauki ƙasar sun watsa kuma ƙa'ida ta usul suka ce shine wanda ya riwaya ya fi kowa ilimin abin da yake riwaya wanda ya fara riwayar magana ta wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to in ya zo ya kawo hadisi kuma ya ce ga abin da yake nufi a abin da hadisin yake nufi malaman hadisi ma'anarsa suke fara ɗauka ita ce number one a wajen fahimtar hadisi to amma ga Abdul Uhud Manawi yace wanda ya dauke shi a zahiri kuskure ne da haka sai dai a dauki sauran ma'anonin guda hudu sun fi dacewa akan a dauke shi a zahiri wata kuma siyasa ta zamantakewa ta yanzu mutun ya ma waka ka dauki kasa ka watsa mashi to ba maki kuma ka shiga matsala dan mawaki ne baran ma da gwamnati idan siyasa kake ji ko da mawaka sun hadu sun juya maka baya wannan mama ma yana yi wane ne yana yi sai ka ji gaba ɗaya sun rikita al'amarin naka ko shi yasa to dole siyasar kenan watakila sai an juya wa hadisin zahirinsa kuma aka juya zahirinsa watakila akwai abin da zai goyi bayan shi ko abin da zai goyi bayan shi ko dole idan sahabi riwaya dole ya fi kowa fahimtar hadisin ko za a yi samun da zai fi fahimta akwai abin da a sunnata zai ke nuna haka mutum ya yi riwaya ka fi fahimtar riwayar نعم نعم eh ware da gaske manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa nadara Allahu mri'an sami'a maqalati fa wa'aha fa hafizaha wa addaha kama sami'aha fa rubba muballighin aw amin sami'i yace Allah ya gafartawa ko ya haskaka rayuwar mutumin da zai ji magana ta ya kiyaye ya haddace ya kaita kamar yadda ya ji ta yace dan sau da yawa wanda aka kaiwa labari yakan fahimce shi sama da wanda ya ji labari kuma takan iya faruwa shine kai da ka dauki labarin ba a zamanin ku ake maganar ba maganar ba ta zamanin ku bace sai an yi zamani biyu ko uku bayan ku sannan ma'anar hadisin za ta zo yasa manzon Allah ya ce kar a canja ta a kai ta iyaka lafazinta dan ka bada da ma'anarta daidai da abin da yake faruwa a zamanin ku don aka yi zamani biyu uku to hadisin ba zai aikin da yake da bukata ba yasa aka ce to akai da lafazin sa sai a samu dace to wallahu ta'ala a'lam yanzu dai kusan wannan maganganun guda biyar da malamai suka yi mutum sai duba wace su tafi masa mafita akwai marokin da in baka bahi baka hana a wani problem to hanawar ita ce tafi dacewa a gurin akwai wanda in baka bahi ba zai bata kai ci maka mutunci ya karya maka darajarka a cikin al'umma to sai ka bashi daidai gwargwadon abin da za a zauna lafiya gana akwai kuma mutumin da in ka fito ma kai bubutu ka zage shi ba abin da zai haka za a zauna lafiya kalau to ka fito kai bubutu din an ce wani shugaba shi ma haka wani ya masa kirari ko ya ce wani kunu mai zafi ko sai ma sai bashi ansa da zafi ya ce kai ce wani ba irin wancan bane kenan ya ja bakin sai shiru don haka to akwai gun da in kai zafin in zafin zai ma tasiri ne kai zafi a wannan guri da haka ne rayuwa ana juya ta ne daidai da maslaha to me yasa duka manzon Allah ke maganar kai din da ake yaban in zaka yaban kai taka tsantsan shi wanda za a yaba yayi taka tsantsan Imam al-Ghazali da yazo sai yake cewa duk lokacin da aka yabo akwai barna ɗaya ɗaya har guda shida da take faruwa in dai an yi yabo wane ya yabo wane to ba a rasa barna ɗaya ɗaya ɗaya har guda shida haka Imam al-Ghazali ya faɗa yace fil madhi sittu afati duk lokacin da aka yabo akan samu barna guda shida arba'un alal madih guda hudu sun ta'allaka ne ga wanda yake yaban wasnatani alal mamduh guda biyu kuma suna koma kan wanda aka yaba shi wanda ya yaban sai yake cewa faqad yufriqu fihi fayadhkuruhu bima laysa fihi fayakunu kazzaban mutum zai iya wuce gona da iyaka sai ka faɗi abin da babu shi a cikin wanda kake yaban a wannan gurin sunan ka makarici ba ruwan Allah da cewa yabo nake ko roƙo nake cikamakin waliyan Allah aka jima iya faɗa maka ko to waye ce daga kansa waliyai sun kare kuma sannan ma waye sa shi cikin waliyan ko dan autan sarakuna haka wace maka hini sarki na karhe to irin wannan kalmomin zaka iya wuce gona da iri sai ka faɗa abin da bai dace da gaskiya ba wannan abin mala'iku za su rubuta ka a sunan makareci kaga kenan in zaka yi yabo sai ka tance lafuzan da zaka faɗa kar ka fito a cikin makareta ita ce matsala ta farko وقد يظهر فيه من الحب ما لا يعتقده فيكون منافقا shi mai yaban zai iya zuwa ya yabi wanda yake yaban da abin da shi ka zuciyarsa bai yi imani da abin ya san ba haka bane ba a wannan gurin kuma sai ya faɗo a ma'aunin munafikai musamman mawaka na siyasa da yawan su zaka ga sun wa APP a waka kuma ga sun dawo suna wa NPDP waka ko sun wa NCASN kuma sun dawo suna wa kishiyar su waka to kaga kenan in abin da ka faɗa a wancan gaskiya ne kuma ka jiyo kakewa kishiyarsa da wannan abin duka bin ba za su fito su zama gaskiya ba ka haɗa kishiya guda biyu kai musu yabo kai musu zambo ko ina a ce yaban daidai ne ko ina zabar a zamban daidai ne wani abin ba zai yi ba sai ce to zai iya faɗar abin da ba haka yake a zuciyarsa ba zai faɗo a cikin sa muna ba munafikai wa qad yaqulu lahu ma la yatahaqqaqu fa yakunu mujazifan wani lokacin kuma zai iya tara aradu da ka za ka faɗo na abin mujazafa ce tara aradu ce da ka ko dai a dace a ji daɗi ka samu lada ko ka samu kyauta ko ya ji zafi ya sa a ɗaure ka dan da yawa sun yi waka a faɗo musu da matsala da yawa sun yi zambo ya samu musu da matsala da yawa sun yi waka wasu sun sa an kashe su ko sun yi waka an kashe su da haka a cikin al'amarin waka akwai abin da yake ɗaukan mujazafa da haka idan aka yi sa'a mutum ya yi farin ciki sai ma kyauta in bai farin ciki ba za a iya illata ka da haka akwai mujazafa mujazafa ba kuma da rayuwa abu ne da ake taka tsantsan da shi da yawa za mu ga a zamanance mawaƙan siyasa da yawa sun yi waƙoƙi kuma an kai musu farmaki wasu an ritsa su wasu sun tsira da kyau wa rubama kana zaliman fa ya'si bi idkhali sururi alayhi wata kuma wanda kake mai yaban azzalimi ne lokacin da ya kai yabe shi ka faɗi kalmomi masu daɗi ya ji daɗi kuma daidai lokacin kai kuma saban Allah maɗaukakin sarki kake idan mai laifi ne ya fito a mai laifi ya san laifi yake amma ka kare laifinsa ka yabe shi wannan kuma akwai saban Allah maɗaukakin sarki a ciki wannan shine matsaloli guda hudu ga wanda yake yin roƙo ko da ya fito a makaryaci ko ya zamanto a munafiki ko ya zamanto mai tarar aradu da ka ko kuma yake yaban azzalimai kuma sai ya zamanto a lokacin yana sabawa shari'a yana samun zunubi shi kuma wanda ake yaban matsaloli guda biyu ake guje mashi shine ya hadusa fihi kibran wa ijaban mutum zai zamantowa ya sami girman kai yake ji kuma hi da kansa shi ma wani ne an yabe shi an kirga abubuwan sana alkhairi an kamba mashi an zuzuta shi an kururuta shi sai mutum ya fara ji da kai mutum ya fara dauka na girman kai wannan dukkanin su matsala ce dole aka same shi da kwayar zarra ta girman kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba zai shiga aljanna ba sai wuta ta kona shi man kana fi nafsihi mithqala habatin min kibrin dakhala an-nar manzo Allah yace inda an samu kwayar zarra kwayar komayya ta girman kai a jikin dan adam sai wutar Allah madaukakin sarki ta kona shi kaga kenan idan mutum zai zo shigar ma da girman kai akwai hadari a cikin al'amari din kenan wa qad yafrahu fa yafsudu al-amal yace kuma lokacin za a iya ma yabo sai ka ji daɗi in ba ka samu kuma aikin ka sai rushe wataƙila aiki na addini kai aiki da ya kamata a samu lada wataƙila ka biya wa ɗalibai su kola shi ka biya musu kuɗin karatu ka agaza musu wajen kuɗin mota da kuɗin ɗawainiya da ka sai ka ai wani shi ne wa su wani kaza shi ne wa su wani kaza shi ne wa su wani kaza wani lokacin a rubuta a flyer wani lokacin a rubuta a bana wani lokacin a rubuta a kaza sai ka ji daɗi idan ka yi don Allah wannan yaban da aka yi aka kururuta aka tallata ka ji daɗi kuma sai ka yi asarar wannan ayyuka ɗin wannan shi ne haɗari guda biyu a cikin al'amarin yau to amma dai wata ilmanta wani zamani ne na ƙarshen alkiyama komai sama ce take juyawa ƙasa an tali da al'amatu rabbata abin da yake ba daidai ba dole shi ne yake dawa daidai a zamanin da mutum baya aiki a yaba aikin shi yanzu baka yaba ba shi ne problem dan siyasa in ya baka kuɗi in baka faɗa ba problem sai ce maka munafiki ya zo na bahi ya zo na bahi ya zo na bahi amma ya ki faɗa wannan malaman munafurci gare su kaga rahin fadar hine ya dawo me hine ya dawo munafurci wanda kuma rahin fadar hine ya fi dacewa da tsarin addinin musulunci in an dauke shi aiki ya muku gangila ko ya yi ruwan famfo ya sa wutar lantarki ya yi kaza baya bukatar ya lissafa dama ya karɓi kujerar nan don haka kuma hine abin da ya don haka babu wani abin yabo a cikin shi Allah madaukakin sarki ya samu dace na hadisi na gaba yake cewa haddasana Muhammad qala haddasana Musa qala haddasana Abu Awana an Abi Bishr an Abdullah ibn Shaqiq ar-Raja ibn Abi Raja an Mihjan al-Aslami qala Raja'un أقبلت على محجن ذات يوم حتى انتهينا إلى مسجد أهل البصرة محجن الأسلمي هنا كي رواية حديثه ibn hajar ya ce mutum uku ne suka musulunta daga kabilar banu aslam kuma duka sun haɗu a cikin wannan hadisin kuma duka su sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai mihjan din wannan sai yake cewa qala raja wanda yake riwaya yake cewa raja yace ta aqbaltu ala mihjanin zata yawmin hatta tahaina ila masjid ahli al-basra na taho wajen shi sai muka tunkaro da ni da mihjan din gaba ɗayan shi wata rana har sai da muka zo masallacin mutanen basra basra ta iraji kenan ta yanzu فإذا بريدة الأسلم على باب من أبواب المسجد muna tawa sai ga buraida yana kan ɗaya ƙofa daga cikin ƙofofin masallaci buraida shine cikin na biyun wanda suka musulunta shi kuma buraida an ce lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya taho daga hijira daga makka zai taho madina a hanyar sa kafin ya karasa madina anan suka yi kitus da buraida manzon Allah ya bayyana masa addinin musulunci ya karɓi addinin musulunci ya musulunta ya zauna a gurin da yake bai bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi hijira ba har sai da manzon Allah ya je garin Makka garin Madina ya shekara daya a shekara ta biyu aka yakin Badar bayan yakin Badar kuma sai wa kansa shawara ya musulunta manzon Allah na wani gari shi ilimi bai ishe shi ba sai tattara sai koma garin Madina sai suka zauna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce yaki ne daidai da yaki goma sha shida tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma garin Basra da zama wasu ce ya mutu lokacin Muawiya wasu kuma suka ce da fitina ta kunso ta kullu al'ummar musulmi sai tattare iyalansa gaba ɗaya sai dora akan jirgin ruwa sai suka nufi duniya daga nan ba a ƙara jin labarin shi to dai lokacin yana basra ɗin kafin abin da ya faru ya faru sai aka tinkare sai aka tada shi a kofar masallacin basra fa idza buraidatul aslami ala babin min abwabil masjid jalisun na muhimman bai sunan al aslami din qala وكان في المسجد رجل يقال له سكبة a cikin masallacin akwai wani mutum ana ce mashi sukba a wannan riwayar shine cikon na uku dan kabirar bani aslam din da suka musulunta kusan zamani daya kuma suke da abotaka suke haduwa kusan lokaci da lokaci ibn hajar yace su su uku ne a wasu riwaya suka ce sunan sa sakina maimakon sukba anan ya ce sukba amma wasu riwaya sun ce ana kiran shi menene sakina sakina mu kuma anan sunan mai sai sunan mace ce ko da aka to da yawa da yanzu aka kana karatu zaka ta da laraba suna da suna na maza ne amma galibin su nan muna sawa mata da su wani kuma sunan ana tarayya tsakanin maza da mata ko kamar sakina din ana sawa maza ko da ana sawa mata kamar juwairiya ana sawa maza ana sawa mata ko kamar asma'u ko a kashin sunan namiji ne kai tsaye amma asma'u ana sawa maza ana sawa mata kana karatu bukari zaka ji an ce haddathana juwairiyatu ibnu asma zuwaira dan asma'u ya ba da labari to na ga kuskure kai kuma kasa dan ka zuwaira wata kin ofar ta ta bata ko zuwaira yusuf a gani da gemu ba da za a yadda ofar ta ce sai ka dade kana zabi ka ce babana ne malamin hadisi Allah rufa asiri da haka ne wani lokacin da ya tafi ya tafi daidai da zamanin sa wani da fi masa alkhairi wani lokacin sabawa zamanin ka in dai ba cikin abin da yake shari'a ba da shi kansa haifar da matsala ne da haka hidi bahaushe yake ta an ka je gari ka tadda kowa da jela ko kama yake daura taka in dai ba za ka koma munafiki ba to kama yake daura taka Allah rufa asiri sai suka samu sukuba ko kuma dai sakina a bisa wata riwayar yutilu salah suka je masallaci suka same sai suka gan shi gwanin sha'awa yana sallah kuma yana tsawaita sallah sai yudilu salata falamman tahaina ila almasjid da muka karasa masallacin tun daga nesa suka rawarta suka hango buraida a kofar masallaci a zaune da suka karasa cikin masallacin sai suka tada shi buraida din wa alaihi burda yana sanye da alburda irin yar kamar riga mai kamar falmaran ko sai suka tada shi da wannan rigar a jikin shi wa kana buraidatu sahiba muzahatin shi kuma buraida mutum ne mai wargi ine muzaha mutum ne mai yan wasanni tsokala ko zolaya ko mutum ne haka yana da barkwanci haka faqala sai ce ya mihjan kai mihjan atusalli kama yusalli sukuba kana sallah kamar yadda sukuba ke sallah dukkanin su yan gari ne yanzu kuma ga sun hada guri ɗaya da shi buraida din da mihjan da sukuba duk yan gari ɗaya ne kuma ga sun yi kitibin a guri ɗaya ɗaya yake tambayar ɗaya ɗan gari su biyu ga kuma ɗan garin maɗaya cikin masallaci yana sallah ce kai kana sallah irin ta suku ba kuma an ce mutum ne mai wargi falam ya rudda alaihi mihjan mihjan sai ya ɓata rahe ya kime da masa magana wa raja'a ya sake maimaitawa ƙala ƙala mihjan sai mihjan maimakon ya bashi ansa sai mihjan sai higa wata kissa sai ce inna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama akhadha bi yadi wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kama hannuna ya rike yana so ya bashi me yasa yake amsa mashi wannan wani yana sallah sai kana sallah irin ta wani me yasa yake amsa maka sai ce wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rike hannuna fantalaqna namshi hatta sa'idna uhudan sai muka tafi ina yana rike da hannuna muna tafiya har sai da muka hau dutsen Uhud hatta sa'idna Uhudan sai da muka hau dutsen Uhud a Uhud fa ashrafa ala al-Madina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya hau kan dutsen Uhud sai ya juyo ya kalli garin Madina dama Uhud yana dab da garin Madina da ya hauka ba kuma irin zama bane da yanzu da zace akwai dogayen gini da waye yana hango cikin garin Madina baki ɗayanta fa ashrafa ala al-Madina fa qala sai manzon Allah ya ce wailu ummi hamin qarya kai can wannan gari a matsayin alƙarya kai can wannan gari da mutanen shi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wailu ummiha kai can babata min ƙarya manzon Allah yana al'ajabi yana takaicin abin da zai faru yace yatruquha ahluha ka a'mara ma takunu yace ɗan cikin ta za ta barta lokacin da ta kai birni ta tumbatsa ɗan Madina gaba ɗaya za su fice su bar garin Madina wani takaicin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace yatrukuha ahaduha ka a'mara ma takunu wata riwayar kuma ka aina ama takunu sai ta nuna koman ta yazo alherin ake jira a dauka mutanen garin gaba ɗaya za su fice su bar garin Madina malamai suka ce wannan bai faru a tarihi ba amma zai faru kafin Allah madaukakin sarki ya tafi alkiyama ko dab da dujar zai zo ko a bayan dujal ya zo amma sun ce tabbas zai faru tunda mu'jiza ce cikin mu'jizojin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to a wancan riwa da yace ka aina amata kunu sai lokacin da ƴaƴan itatuwa suka nuna musamman dabinan garinta dabino ya kawo ya na za a fara cira mutanen za su fice su bar garin Madina sai ce manzon Allah wa zai cire ƴaƴan itatuwan da suke cikin ta sai ce wallahi kuraye ne da tsuntsaye za su shigo garin Madina yace sai kura ta zo har gindin mumbari na ta yi kuka ba kowa a cikin garin Madina wannan labari ne na alkiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bada ko abin da za su faru dab da za a tashi alkiyama makiyaya za su shigo garin Madina ba abin da ake a garin Madina sai kiwo min amarati sa'a cikin alamomi ne na alamomin alkiyama nan kuma sai ce ka a'amara ma ta ku sai an gama gina garin an mai da shi birni duk ko ina ga benaye ga tituna ga kwalta ga tiles ga komai ko mutanen garin sai su fice su bar garin kai ka san akwai mu'jiza ka san akwai fitina a cikin al'amarin kun gama raya birnin ku kuma sai a ce ku fice ku bar birni din yasa manzon Allah ya ce wailu ummi to wata rana yake cewa a cikin labarin sa da yake ta ya ti haddajal yana so ya ga maka furjinin da Madina take da akwai ce kai lokacin da dajjal zai zo shi fa yajidu ala kulli babin min awab abwabiha malakan yace kowace kofa ta garin Madina idan ya leka sai ya samu mala'ika tsaye wace riwaya tace saditan mala'ikan akwai takofi sararre a hannunsa da aka dujar in ya zo zai shigo ta wannan kofa sai ga mala'ika da takofi in ya zagaya akwai wata mashigar zai shigo sai tada akwai mala'ika da takofi dujar zai zagaya garin madina ba zai samu damar shigar ta ba sai ya koma su ne gari biyu kawai da ba zai shiga ba ba zai shiga maka ba ba zai shiga madina ba waɗannan garuruwan guda biyu allah maɗaukakin sarki ya tsare su ya ce tun da allah ya duniya bai halasta wani annabi ci su da yaƙi ba ya ce ni ma kawai ɗan taki ne Allah ya buɗa min ya ɗauke haramci ya ba dama ya fatahu maka ya ce ina yin fatahu maka ya ce wannan alfarmar ta dawo ba wanda zai sake cinta da yaki da haka dujar ba za a bashi kofar ya shigo cikin garin madina ba da haka sai yake cewa fayajidu malikan a fayajidu ala kulli babin min abwabiha malakan fala yadkhuluha yace dujar ba zai shigo ta ba to daga baya idan dujar din ya gama abin da ya gama kafin Allah tashi alkiyama za a waye gari lokacin da za a tada garin Madina ba kowa ina lokacin da manzon Allah ke takeici yake ta wailu ummi hamin qarya to amma har yanzu wannan labari yake badawa bai faɗi me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama hannunsa ba bai kuma faɗi me yasa ya ki karɓar wancan yabo din sai ce sun man hadara daga nan sai manzon Allah ya gangaro daga kan wannan dutsen hatta idza kunna fil masjid yana rike dai da hannuna har sai da muka zo kofar masallaci wanda kuma al'ada za ka ji lokacin da babban mutum ya kama hannunka ya rike za ka ji baka sakawa shugaban kasa zo kamfen sai ya kama hannunka anya za ka funge eh ko sarki a cikin fadawansa sun kai ɗari kowa yana so ya samu higa a jikin mai martaba sai mai martaba ana zance sai ya kama hannunka ya rike ina ji ko awa biyu za a yi ba za a kwace ni ko da rauni a jiki ina da zaka jure ko to barantana kuma hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har sai da muka dawo jikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta idza kunna fil masjid ra'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yusalli sai manzon Allah ya tada wani mutum a cikin masallaci yana sallah yanzu an fara tafa wajen muhallin shahid ko yanzu mutum ne yake sallah ne ma duk bayan mun kare wannan da manzon Allah ya dawo masallaci sai ga wani na sallah a cikin masallaci wa yasjudu wa yarka'u wannan mutumin yayi sujada mai kyau ya ruku'u mai kyau yayi sujada mai kyau ya ruku'u mai kyau ko wa yarka'u wa yasjudu wa riwaya yayi ruku'u yayi sujada wannan kuma ya kawo sujada sannan ruku'u ko wa yasjudu wa yarka'u ko idan yayi sujada wa yarka'u sai ya miƙe dan sabuwar sallah yayi ruku'u ya tafi sujada in yayi sujada sai ya miƙe ya sake ruku'u ya sake sujada faqala li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama man hadha sai manzon Allah ya ce da ni ciwa kenan wai manzon Allah ke tambaya a wannan mutanen uku da muka taho da su akwai Buraida akwai Mishjan akwai Sufba wa manzon Allah ke tambaya Mishjan ko sai aka ce da Mishjan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce da Mishjan man hadha wannan kuma waye a masallaci yake sallah haka abin sha'awa abin gwaninta waye wannan mutumin kenan ba duka sahabbai bane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi a karan kansa ya san su kenan ko dan haka ba mamaki bane in ka zo kana addini a ce dole sai limamin masallaci ya san ka dole sai an gabatar da kai an san nasabar ka an san garin ku a sunna babu wannan musulunci ya hada mu musulunci ake kuma neman yardar Allah madaukakin sarki ake ba bukatar sai an samu sanayya na san ka kai talaka ne ko mai kuɗi ne babu wannan yasa har gahi mutum na sallah ya koyi sallah ya gwadance yana har kabirge manzon Allah amma manzon Allah yana tambayar man haza wai wannan mai wannan sallah din fa akhadtu qutrihi shi ko mihjan da yaji an yabo wannan mutumin shi ma sai kara kamba mai sai ce fa akhadtu qutrihi ni kuma sai ma sai na ci gaba da kamba mai a wani yace fa qultu sai nace ya rasulullahi sai haza fulan wannan shine wani kenan wa haza wa haza shine wani shine mai kaza shine mai kaza sai ya fara irin kamba mai din na irin dai al'adar mu da ka ji gwamna ta mutum ka ce a wani ai yan gaske yan amana ne ai su ne masu kaza su ne masu kaza fa akhastu qutri sai na fara kamba mashi fa kana sai manzon Allah ya ce amsik rike baki rike harshenka la tusmi'hu wa tuhlikahu kar ka ji yadda shi abin da kake faɗa sai ka halakar da shi da aka sallarsa da yake barci tsakaninsa da ubangijin shi wannan yaban da kake ni kake gaya wa amma idan ya ji zai ji daɗi a ran shi ahe mutane sun san me yake ahe dai ana ganin ƙoƙarinsa ko zai ji daɗi a ransa ya ce to in kai ji da shi wannan ya ji wannan daɗe ya ce ka ɗau hanyar halaka ne fatu la tusbihu fatulikahu wato shi yasa gaskiya malam karatun littafin ladabi yana da matukar daɗi wallahi za ka tun da muke karatu da yawa za ka tada matsalolinmu ne ne da kullum muke ta wuce su za ka dole ko kayi karatun aqida ko kayi karatun mu'amala dole kana da buƙatar ka dawo kai karatun adab wallahi ne yake sai ta rayuwar ta zamanto daidai da daidai hata mai karatu ko ba su karatu wani lokacin sai sun karanta za su tada su wa matsalar kace kace suke a cikin ta dama amfanin karatu ka tadda kuskuren ka ka gyara manzo Allah ce karka je da shi sai ka halakar da shi qala sai ce fan qalaqa yamshi daga nan sai manzo Allah ya juya yana tafiya saboda kar a ci gaba ma wannan yaban ya kai kunnan mutumin da yake sallah shi sakina ko kuma shi sukuba din hatta idan kana inda hujrihi har sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je cikin ɗakin shi wata riwa ɗaya daga cikin ɗakunan shi sai yake cewa lakinnahu nafada yadayya sai da ya je har gurin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya saki hannuna wannan duk abin da aka yi da hiyata ko uhudu aka sako daga uhudu aka dawo masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi wannan zancen aka juya sai da manzon Allah ya ga ɗaya daga cikin ɗakunan shi sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saki hannun shi a wannan ruwayar nafada nafada hine kamar abiran yayyafi din wannan da ake ko ka san irin ka dan saki hannun nasa haka sharaf ya tafi wata riwayar rafada ya dai shi ima rafada yadayhi bi amana arsala yadayhi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya saki hannun shi thumma qala sai manzo Allah ya ce da shi to tsaya ka ji inna khayra dinukum aysaruhu aysaruhu yace mafi alkhairin ibadojinku ina abin da yake nufi da addini ana inna khayra dinikum mafi alkhairin addininku aysaruhu mafi sauki shi inna khayra dinikum aysaruhu inna khayra dinikum aisaruhu sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa har sau uku mafi aiki mafi alkhairin ayyukan ibada shine mafi sauki daga ko na fulfuli za ka ɗauka kar ka ɗauki wanda suke akwai takurawa akwai gajiyawa a ciki ɗauki ɗan taɓan taɓan ka yi su sai a zauna lafiya gari me ku an kai sallah sai ka yi raka'a ka yi nafila ta minti talatin ko arba'in ita minti hudu ko ta minti biyar Allah ya sa mata albarka ta wadata maimakon ka ɗauka da yawa ka kinki ma a kwana biyu kake cewa wallahi abubuwan duk sun yi na ɗauki wannan na ɗauki wannan na takura wallahi ga ba lokaci ba kaza kar a je gun da za a yi wannan guna guni kar a je gun da za ka ji ba daɗi ɗauki mafi sauki inna khaira dinukum aisaru in an ce a yi kuɗi kuɗi duk wata za a yi kaza kar ka ɗauki kinki meme ɗauki tsaka tsakiya wanda idan ka ɗauka ka cire ka bada ba za ka gajiya ba za a yi kaza ɗauki abin da ba za ka gajiya ba a'a wasu ne ake so a ɗauki nauyinsu a dangi marayu ne kowaye ya kace ni ɗaya a bani hudu wata irin za ka iya gajiyawa ɗauki ɗaya ko ɗauki guda biyu wani ma ya ɗauki ɗaya wani ma ya ɗauki ɗaya inda khaira dinikum ai sauki mafi alkhairi cikin addinin ku ne mai sauki in ka ɗauki mai sauki babu ran da za a gajiya amma in ka ɗauki mai da yawa wata ƙil za a tuntsara ita ba za a lake ta fa'inal mumbatta la arzan qata'a wala zaharan abqa wannan addinin yana da kwari da kuke ganin shi in zaka shiga shiga sannu a hankali kamar bol sai in ka doka ta a tsandauri kana doka ta za ta yi bounce baka san inda za ta yi ba amma an ka gara ta a hankali kamar yan golf suna gara za ka zangar zangar sai ta yi kamar za ta tsaya ma sai ga ta fada rami in ta fada ta fada ke amma an ka doka da karfi ko ta higa ramin tana higa za ta doka sai ta fito yace to shi ma addinin musulunci haka ne yake in zaka shiga ce bi shi a hankali ka shiga to sai ka dade kana cike shi in ka shiga da karfi to da karfi za a harbo ka yasa za ga duwanda ya kama sunna ya kama ta da zafi ga ga ga ga ga a wani ai dan bid'a ne ai wani khalaf ne ai wani a na rabu da su kawai kaza da kaza ne sai ga ana tafiya a hankali ga su ma sunna ya taware su sai su koma gefe dan su ma da sunna saka shige ta da za shiga sannu a hankali kana wa mutane uzuri kana wa mutane nasiha kana fahimtar al'umma kana gyarawa kana tafiya a hankali kana ji kai ma ba ka isa bane Allah ne hiryar da kai to sai a dade Allah amma ba ka mai kace mutum ya zo na baka tare yana ta ai mu ne farkon izala a garin nan da matsala ku ne farkon izala kuma waye karshen ta to farko ba problem ba dai karshe shine matsala muna hira da wani ban Allah yake ga mu yace ni fa tun dura na akai izalan nan mu ne farkon ta ta in na gara mai sa kasar din dan kwairo na matsala wallahi kwaro ya fitine shi eh kai ne farkon suna ya kamata ku dire sunna ku ne kuka kawo sunna ya kamata ku kai sunna har makabartar wannan shine ka tirifa fa innal a'mala bi khawatimiha ko innamal a'mal bi khawatimiha abinda Allah yake kallo akan aiki ya mutun ya cika akan wannan aiki duk yadda ka fara ba shine matsala ba amma yadda ka kure shine karshen matsala da dan haka kai kunya shine burgewa ba fara karta kunya ba an ka karta kunya ba komai bace amma a ganka a karshen kunya wanda shi da abin da addinin musulunci ke bukata yasa manzo Allah ya ce masa inna khayra dinikum aisaruhu inna khayra dinikum aisaruhu da haka mihijan me yasa ya kauce da cewa kana sallah irin ta subba sukuba saboda kan sukuba ya ji ya san cewa yana sallah kuma sallarsa tana da kyau a fitine shi dan manzon Allah ma ya hana ya fito wani wuri dan haka ba zai bari ba shi ma a fitine dan garin su ko a fadan dan uwansa musulmi yasa ya ce to kar a je da shi wannan yaban dan akwai nau'i na fitina a cikin shi Allah madaukakin sarki ya samu dace babu mamma da hafi shi'iri to me matsayin mutumin da ya yabo wani kuma a cikin waka yace haddathana Muhammad qala haddathana Hajjaj qala haddathana Hammad ibn Salama ana Ali ibn Zaid an Abdurrahman ibn Abi Bakrata عن الأسود ابن سريع قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قد مدحت الله بمحامد ومدح وإياك wannan mutum al'aswar ibn sari sai ce wata rana sai zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ce na yabi Allah da abubuwan godiya da abubuwan yabo kalmomi na godiya da kalmomi na yabo na yi waka Allah ubangiji nake yabo a cikinta wa iyaka kuma kai ma na yi wasu baituka kai na yaba a cikin wannan wakar taka faƙala sai ya ce amma inna rabbaka yuhibbul hamda ya ce tabbas ubangijinka yana son yabo ubangijinka yana son godiya iyaka nan shine abin da ya inganta cikin hadisi din abin da zamu karanta nan gaba bai inganta ba amma iyaka wannan gurin na yabi ubangiji na yabe ka yace ubangijinka yana son godiya ya inganta sauran kisar da zata zo Imam Albani ya ce bata inganta ba faj'altu unshiduhu sai ya fara rera wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan waka to tun daga nan har karhe bata kai karhe ba bata inganta ba fasta'adana rajulun yana cikin rera waka sai wani mutum ya ce assalamu alaikum in shigo sai ce wannan mutumin sai ya nemi izini wal wannan mutumin zangame mai ne dogo asla'u yana da sanko a gaban kanshi na'am masu sanko muna da alfarma kenan ko fasta dana rajulun wal dogon mutum ne sarce ce asla'u mai sanko faƙala liyan nabi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah ya ce da shi wannan da ya ce rera waka sai ta musu uskut ishuru fadakhala wannan mutumin sai ya shigo fatakallama sa'atan ya dan yi jawabi na dan ya faɗa abin da zai faɗa ya faɗa ko amri faɗa thumma kharaja sannan sai ya fice fa anshatuhu sai na cigaba da rera waka ta thumma jaa wannan mutumin sai sake dawowa kafi na biyu fa sakkatani sai manzo Allah sake ce mai ishuru thumma kharaja wannan mutumin ya fice fa ala zalika marratayn aw thalatha sai da muke haka har sau uku ina waka ya shigo manzo Allah ce shiru ina waka ya shigo ce shiru manzo Allah ce shiru ina waka ya shigo manzo Allah ce shiru kai da suke har sau uku fa qultu sai nace man hadha alladhi sakkatani lahu waye wannan da kake ta in yi shiru saboda zai shiru ni da ga duk musulunci babu kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu a gaban sa ake waka amma mutum in zai shigo sai sai masa tsaya sai ki wai wannan da kake cewa in tsaya idan zai shigo wane ne ko a ganin ku wane ne wane ne manzo Allah ya ce a shiru da zai shigo na mala'ika ne fa qultu sai yake cewa man hada alladhi sakkatani lahu sai ce qala hada rajulun la yuhibbul batil a mala'ika bane kenan sai ce wannan wani mutum ne la yuhibbul batil bai yadda da wuri ba Umar dan Khattab radiyallahu anhu shine dogo a cikin sahabbai karceci ina jin har yau an ce ba a sake giant ba wata ginin jikin shi yana cikin abin da ya samu idan ba yake jin tsoron shi an ce duk inda doki ya hau ingarma ya kai ingarma in ya haushi to kafa sai ta ja kasa duk inda doki ya kai ingarma ba ɗani hida ba ko ɗani nawa ne shi ne mai tsawo ko ɗani goma ne ko ɗani nawa to duk abin da zaka ɗana yi zan gaggam gaba sama ko kuma ɗan ka tsabi hau in ja kafa sai kaga tana jan layi a kasa kaga kenan ya tsaya a gaban ka dole fa arna suke jin tsoron shi dan ginin jikin hi kansa na jin tsoro ne kuma ga kuma imani ya shiga imanin da baya rawa a cikin shi sai ce wannan mutumin mutum ne da baya san farna malamai sun tattauna amma dai tunda bai inganta ba iyaka wannan kisar ba ta bukatar mu ji a hankali shi amma dai daga cikin hikimar me yasa aka yi waka a gaban manzon Allah ko manzon Allah ya hana a yi ta a gaban Umar shi manzon Allah jagora ne akwai mutanen da in abu ba laifi ba zunubi ba laifi aiki da haka shi kuma zan Allah ya baka damar ka yi abin da ba laifi yana daga cikin sauƙaƙawarsa ta cikin addini da ya zo da shi yasa wata rana ya bar yara suke kuyangi suke tawake a gaban shi su rera wannan waka su rera wannan waka su rera wannan waka su rera wannan waka har sai da suka yi wani sabo a cikin waka sai su musu a'a ku faɗa abin da Hassan yake faɗa kar ku zo da abin da yake akwai sabo a ciki wata ranar sallah ko ta layya ko ta azumi irin kamar 'yan tahe suka zo suna irin wasannin nan suka zo suka bice ta garin Madina mutanen Habasha amma dai sun musulunta lokaci da aka zo ana yi suna bi unguwa unguwa gida gida suna yi ana ba su kuɗi ko ana kallo suna ɗauke a mutane kewa manzo ana sallallahu alaihi wasallam musu magana saboda a irin wannan ranar babu laifi a ɗanyi abubuwan da ba shari'a ba ce take cin karo da su kai har na na Aisha ta leko ita ma tana kallon sa bai ce mata koma gida ba shi yana kallon su ita ma ta dora kafadarta akan kafada habarta akan kafadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana kallo manzo Allah ya tambaye ta kin gaji tace da saura daga baya tace wallahi na gaji har habata tana zafi amma na ki dagawa ne saboda matan Madina su gane ni wace ce a wajen manzon Allah to su ko ba ka rama su da kiki ko eh in me kai sun mai da hikihi ko eh a taho a ganta a gaban mota kwam eh ita kanta wannan ayi burgewa ce a wannan ai matarsa ce kaza da kaza to hikin ai ba laifi alhamdulillah to ta so take matan Madina su gane a cikin matan ma fa ni ta musamman ce kun ganna aka fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma tunda abun ba lada ba alhaki kuma shi Umar ba hi aka turo da sakon musulunci ba da haka siyasar da shugaba da hiba ta haukan shi ba da haka yasa manzon Allah ya ce masa dakata Umar yana zuwa fasali zai da kayan yasa ya ce masa to dakata amma kaga kenan da bambanci tsakanin shugaba da kuma cikin talakawan shugabanni ke wani lokacin idan talakawan ka suna da zafi to kai shugaba sai ya zama to kana da siyasar tafiya da kowa da kowa kuma wannan masu zafin suna da ranar hayo dan wata rana akan maka hayo sun za su miƙe su ce da uni adribu unuka huko ba ni guri in sare kai shi akwai dole ana buƙatar ba ni guri in sare kansu musamman yanzu da duniyar ta jagwalgwale ku in Allah baka wata dama zaka shugabanci mutane siya shugabanci na addini na karkashin shari'ar musulunci to dole kana da 'yan barazana sai kana masu yin agumo sai kana da su ɗan tura hau da sauɗan kwana biyu suwa mutum tahin dare a kwankwan mai gida ya fito eh suwa ya kace mu ne mun ta abin da ka ci muna sake sauraron rediyo shike nan duk ana yi wani a tsarin shugabanci manzo Allah sallallahu alaihi yayi in mutum yawa mutum ta'addanci a musulunci zai ce ku je guri kaza za ku ci karo da shi in an ci karo kuma ka san me abin da zai biyo bayan sa to duk irin wannan aikin imanin Allah yahi da atahi musulunci ake kiran shi saraya ko sariya to ake ne za a kaddamar wa wani a tura har cikin gari har cikin gida inda ya kace mutuncin addinin musulunci sai a kaddamar wa mutum auki to dole ne siyasar musulunci siyasa ce da take ta taba bangarori daban-daban yana da buƙatar ka fahimci musuluncin kafin kawo mutane siyasar musuluncin Allah ya samu dace haddathana Muhammad qala haddathana Sulaiman قال حدثنا حماد بن زيد عن علي عن عبد الرحمن بن ابي بكرة عن الاسود بن سري قلت للنبي صلى الله عليه وسلم مدحتك ومدحت الله عز وجل نايبك كما نايب الله مدaukakin sarki wannan dai shine kusan hadisin da muka wuce a baya mu tsaya nan ko mu karasa hadisi guda biyu babu ita'u sha'iri idan khafa sharruhu babin da yake cewa ka bawa maroki ko mawaki idan ka ji tsoron sharrin shi idan bakinsa da kaifi to karka yi fada da shi ba hi a huta lafiya حدثنا محمد قال حدثنا علي قال حدثنا زيد ابن حباب قال حدثنا يوسف ابن عبد الله ابن نجيد ابن عمران ابن حسين الخزاعي قال حدثني ابي نجيد ان شاعرا جاء الى عمران بن حسين فاعطاه ونمو يا زوجان عمران بن حسين sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa Abu sai dauki kyauta ya bashi fa qila lahu sai aka ce har yanzu akwai yan zafi zafi ko tu'ti sha'a tu'ti sha'iran yanzu da kanka kake ba mawaki kuɗi fa qala sai yake cewa ubqi ala irdi ina tsare mutunci na ne in ban bashi ba zai ci mun mutunci zai mun habaici zai mun zambo yasa na bashi amma dai ma sun ci hadisin bai inganta ba babu la tukrim sadiqaka bima yashqu alaihi babun da yake cewa karka karrama abokinka da abin da zai masa nauyi حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد قال كانوا يقولون magabatanmu ko malamanmu suna cewa la tukrim sadiqaka kada ka karrama abokinka bima yashqu alaihi da abin da zai masa nauyi haka in kayi bako ko kayi aboki kada ka kashe masa garar da ta wuce karfinsa ta wuce kima ran da zai sauka gurin ka kai ma ka taro masa aiki ko ka taro masa matsala to kaiwa abokinka hidima ka karrama shi daidai gwargwado ko kuma kar ka ɗauki abin da ya fi ƙarfinsa ka ɗora mashi wata iliminsa bai kai ba wayewarsa bai kai ba kuma ka samu wata alfarma kana so ka bahi wani ofis ya rike maka ai karramawa ce ko to idan abin ya mai nauyi ya fi ƙarfinsa karka karrama shi duk abin da ya fi ƙarfin abokinka to karka ɗora mashi in ka ɗora mashi ne ma kake ka lalata rayuwarsa ta duniya ka lalata rayuwarsa da lahira abin da muka faɗa ya zama to daidai Allah amfane mu da shi wanda yake akwai kuskure Allah nuna mana dan mu gyara mai aiki da abin da ya dace subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin akwai tambayoyi kamar haka yace assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malam sani amin Allah ya ƙara mana baki ɗaya malam menene hukuncin yi wa yaro shayi yana jariri al'ada ce ko wasu na masa tun yana jariri wasu kuma na masa idan ya kai shekara bakwai ya fi dai inganta a wa yaro shayi lokacin da ya kai shekara bakwai ko lokacin da ya yi wayan shi assalamu alaikum Allah ya ƙara malam lafiya da imani Allah ya ƙara mana baki ɗaya malam ni ce na kasance ina fita unguwa sannan kuma ina yin leƙe ba tare da izinin mijina ba saboda ba a nan yake aiki ba to menene hukuncin yin haka abin da yasa kika tambaya shi ne hukunci ko inda kin san abin arziki ne ki je unguwa ba izinin sa ki ne ke ba izinin sa da ba za ki tambaya ba zuciyarki ne take gaya miki cewa lalle baki kyauta ba kuma lalle baki kyauta ba mace ba ta fita daga gidan mijinta har sai da izinin mijinta in ba ta fita ba da izinin miji ba akwai nau'i na cin amana akwai nau'i na cin amanar aure ko da ba sunanta ba fasika ba fasikanci ta yi ba amma fita daga gidansa ba izini akwai fasikanci sannan leƙe ba izinin miji akwai kare daraja idan mutanen unguwa suka gane ke mai leƙe ce aka miki shaida da mai leƙe wata rana idan Allah ya jarraba ya riga ki tafiya gidan gaskiya ko ya sake ki mutane ba su aure ki ba fa saboda leƙe siffa ce ta ɓatanci ta rahin mutunci a gurin mace da aka ya kamata ki tsare mutunci ki da alfarmaki malam ya halatta a killace mata su kaɗai a sanya musu waƙa da kiɗa ta aiwata irin waƙa da kiɗa ko amma dai a bikin aure idan an yi aure babu laifi mata su haɗu su ya su su waƙa waƙar da take babu almubazzaranci babu shakiyanci ba alfasha a cikinta babu laifi wasu kuma sun ce babu laifi ta kada har ko irin dindifa ɗin ko kiɗan ruwa wannan babu laifi su ya su kar a yi rikodin kar a sa a bidiyo kyamara kar a sa a whatsapp kar wata sa a status ɗinta iyaka abin za a yi a nan ya tashi a nan wake ne iyaka su ya su kuma wakar iyaka su ya su to matsala ko ka killace su kuma wata ta sa waya ta yi rikodin da wata ta sa waya za ta yi rikodin shi kenan halaccin ya tashi da wata ta sa bidiyo shi kenan halaccin ya tashi saboda ta ta saki jiki ta yi ba hijabi ba komai kuma ya gani a bidiyo an ɗora a youtube matanka tana yau a youtube kuma babu hijabi ko ba yadda za ta kafin ka tare bidiyon ka ce a tsare maka hi a youtube wani ya yi downloading kaga ai farna ta riga ta faru da ai downloading kuma sai sharing ko za ka an ka tare wannan kofar ba za ka tare wannan kofar ba iyaka su ya su dai babu laifi a biki na aure su yi waƙoƙin da suke babu albasha a cikin su abin da yake kamar na dindifa ko kidan ruwa wallahu ta'ala alam ina ji albani ya faɗa cikin adabul zifa haka wani lokaci da aka yi wani aure a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aka tafi za a kai amarya manzon Allah ya ce mutanen Madina mutane ne masu sadar raha haka da warki kada dauki amarya haka sakaka a tafi da ita in kun tafi haka ku dan rera waka mana koda baiti biyu ce koda baiti uku suka ce to manzon Allah me za ku ce sai ku ce masa misali man atainakum atainakum nuhayyikum fa hayyuna ko kamar dai kana sallallahu alaihi wasallam ga mu nan mun zo muku muna muku gaisuwa kun ma ku gaishe mu irin dai wannan waka din ne ayyara gargadin mu ko ba ita ce ba astaghfirullah subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin